إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallaci mai albarka na masjid da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunanu abi dawud har yanzu dai muna a cikin ramadan bi shidda gare sa hijira daga makka zuwa madina 1446 shekara miladiya 2025 wannan shine darasi na hudu a cikin shirin karatutukan da muka gabatar a wannan littafi mai albarka a farkon kitabu at-tahara littafi mai bayani akan tsarki taken karatunmu na yau shine wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu wastashaba as-sabr illa faza biz-zafari wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu wastashabar sabar illa faza bizafari dukkanin wanda ya yi haƙuri ya yi ƙoƙari a cikin wani abu da yake nema to tabbas zai samu wannan abun kaɗan ne za su yi ƙoƙari amma su rasa abin da suka nema wannan babin wannan baitin na kawo shi ne don in nuna muna falala da take a cikin watan ramadan da allah ya ambata na cewa walillahi utaqa'un minan minan nari wadhalika fi kulli layla a kowanne dare Allah yana yantar da wasu mutane daga wuta babu wanda zai samu wannan sai wanda yayi ne abubuwa guda biyu yayi hakuri kuma yayi kokari an gane da kyau ko shine ma'anan wa qallaman jadda fi amrin tatallabahu wastashaba as-sabra illa faza biz-zafari wannan abubuwan guda biyu sune za su samu samu dacewa da wannan falalar kokari da haƙuri tare suke tahiya da juna in ka yi haƙuri to dole sai ka yi dole sai ka yi ƙoƙari haƙuri a cikin ramadan da kiyamun laili da ake yi da sallar tarawihi da ake yi haƙuri da wannan wahalar da za ka ji ta kana da azumin kuma ka zo neman ilimi ko kuma kana da azumin ka zo ka ba mutane karatu ko abin da ya kama da haka ko kana da azumin ka je neman abin da za ka ciyar da iyalinka da abin da ya kama da haka hausawa ke cewa haƙuri maganin zaman duniya to haƙuri har yanzu lamuni na samun lahira Allah ka ƙara muna haƙuri da ƙoƙari a wajen binka za mu tashi babul bauli fil ma'in rakidi babu mai bayani akan babul ma'ila ya jinubu babu mai bayani akan ruwa ba sa janaba ma'ana mutum ne ke da janaba sai zo yi wanka da ruwan to dan yayi wanka shi shikenan sai ruwan su masu zamanto da janaba maliki haddathana musaddadun haddathana abul ahwasi haddathana simakun an ikrimata an ibn abbas qala اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم wasu daga cikin sashen matayen manzo Allah sun yi wanka fi jafnatin a cikin wata wani baho shine jafna shine qas'atun kabira kamar wata wata roba babba haka faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li yatawadda'a minha aw yaghtasila sai manzo Allah yazo dan yayi arwalla da wannan ruwan ko kuma yayi wanka da su faqalat lahu sai tace masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni kuntu junuban ni wa na kasance da janaba ruwan nan da ka gani wankan janaba na yi da su faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce innal ma'a la yajnubu lallai su ruwa ba sa janaba an gane da kyau ko jayyid amma wannan ana nuhin ba wai ta shiga cikin ruwan ta yi wanka ba a'a ana nuhin kaman bahon yana gabanta ta ɗobo ruwan tana zubawa an gane ko amma in cikin ruwan misali ta shiga ta yi wanka ruwa cikin babban roba to wannan ruwan suna suna zamantowa da janaba domin in ta shiga dole akwai janaba ta wanke suna ciki ko ana nuhin kamar shine malam a cikin sharhi na aunul ma'bud yake cewa wa hadha idha gharafa wannan idan mutum ya kasance ɗiba ne yana zuba ma kanshi so na gabansa misali ya ɗiba yana zubawa to ruwan da ya raga wajen wankan ya halatta masu tsarki ne ya halatta a yi wanka da su ko a yi mi da su ko ya arwalla da su amma ban da sha ko an gane ko yanzu ruwan wanka mutum ya zo ya sha su aikun san babu daɗi sake cewa rishin sani ke sa bako ya sha ruwan wanka kenan yana da kyau in ruwan wankan ne in ma an tanada su dan arwalla a ajiye su wuri daban dan kada bako ya zo ya sha ko wanda bai sani ba a takaice dai ruwan wanka ya halatta a ƙarin wani wanka da su ko ai wasu arwalla da su wannan kuma dalili ne akan masu ganin ruwa da an yi amfani da su to shikenan sun kasance a meke da suna gairu tahir ba za su iya wani tsarkakarwa ba mazhabin malikiya suke da wannan an gane da kyau ko jayyid mali ce babul bauli fil ma'ir raki babu mai bayani akan yin hutsari a ruwa wanda suke rakit sune ruwan da suke wuri guda ba sa ba sa ba sa gudu حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم kada ɗayanku ya yi hutsari a cikin ruwa wanda suke dawwame wuri guda sun ya tashilu minhu balantana ma ya zo ya yi wanka a ciki malamai suke cewa summa alistibadiyya ce wannan akwai summa alistibadiyya an gane ma'ana kaman ya za a yi a ce mutum ya zo ya yi hutsari a cikin ruwa sannan kuma ya zo ya wanka a ciki idan suke ce masu ma istibadiyya maluman mai da suna maluman baluga ba balaga an gane ko jayyid malici haddasa musaddadun haddasa yahya an muhammad ibn ajlan قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم kada ɗayanku ya yi hutsari a cikin ruwa wanda suke dawwame wuri guda wala ya tasilu fihi min aljanaba kuma kada yi wankan janaba a cikinsu sai dai ya ɗebo ya koma gehe ya yi ne ya yi wankan an gane da kyau ko wannan kinan hadisan da suna nuna ba a son mutum ya zo ruwa wanda suke wuri guda ba sa gudu ya yi ne ya yi wanka a ciki ko da yake wankan mutum guda biyu baya lalata ruwan amma in aka ce a yi tayi a yi tayi da ƙarshe za su me za su lalace tunda ba gudu suke ba hausa ke cewa in ka ga ruwa ya lalace to baya gudu amma in ruwa dai suna gudu to ba ta lalacewa don su da an zuba abu wucewa zai wannan shi ne kenan amma in ruwa masu gudu ne kawai misali teku wanda yake gudu wannan ya halatta ka zo ka yi wanka hutsari har kashi ma in kana so yi ciki da kayi yana tahe shi bai tsayawa jayyid malai ce babul wudu'i bi su'ril kalbi babu bayani akan arwalla da su'ur shine saura da sauran kare kare ne yazo ya sha ruwa to har ya halatta sauran ruwan nan ayi arwalla da su حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال tuhuru ina'i ahadikum tsarkin ƙwaryar ɗayanku idza walaga fihil kalbu idan kare ya lallagi a ciki an gane ko walaga ma'ana shine kamar yasa halshensa ya yi lallagi an yi gusala saba mirarin a wanke sa sau bakwai ulahunna bi turabin na farko daga ciki a sa ƙasa قال أبو داود وكذلك qala ayyub wa habib haka ne ayyub da habib suka ce bin bin shahid an muhammadin mala yace haddathana musaddadun haddathana al-mu'tamir ya'ni bin sulaiman bin bin sulaiman ha'un wa haddathana muhammad ibn ubayd haddathana hammad ibn zaid jami'an an ayyuba an muhammadin an abi hurairah bi ma'anahu daga abu huraira da a wannan ma'anar an samu hadisi daga abu huraira har yanzu daga wannan ma'anar walam yarfa'ahu sai dai su sun ce abu huraira ne ya ce a wannan riwayar shine walam yarfa'ahu ai walam yarfa'ahu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zada ya kara wa idha walaga alhirru gusila marratan haka idan ita ma musa ta yi lallage a cikin ruwa za a wanke shi so guda za a wanke ƙwaryar da ta sha ruwa a ciki za a wanke ta so guda amma wannan magana marjuhiya ce za mu gani dalili a nan gaba magana ce ta ibnu ta abu huraira qawlu sahabi ko ana iya karbansa ana iya maida sa in ya saba ma nasu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake sahihun mawqufun sahihi ne jingina sa zuwa ga abu huraira حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه أن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للي من الله ياتي إذا ولغ الكلب في الإناء إذا كريي للجي أتكن قرية دروا فاغسلوه سبع مرات توكوانك ونن قرية سوبكوي السابعة بالتراب تبكوي كساك أساه قال أبو داود أبو داود وأما أبو صالح أما أبو صالح وأبو رزين ودا أبو رزين والأعرج دا أعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي سدي عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب سبس أنبتا cewa a sa ƙasa ba a ciki idan kuka lura wannan riwayar ta ci karo da wacce da wacce riwayar can an ce ula hunna biturab ta farko daga ciki a sa ƙasa shi kuma wannan ya ce asabi a ta bakwai a sami a sa ƙasa an gane ko magana da malamai suka rinjayar shi ne ta harkon an gane ko shi ne ta harkon za a sa ƙasa ba ta bakwai ba da ya ce ta bakwai a sa ƙasa kuma dole sai an yi wanki na nawa kenan na takwas kun bakwai aka ce مالك حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مزا الله يا أمني أكن دو إن أكا كري أكشيشي ثم قال سنن باين هكا أن غانيكو باين يا ون أمني دقا بايا سيتي ما لهم ولها ina su ina karnan ma kai ina ku ina karnan ma ku kyale su kenan sai ya hana a kashe su farakhasa fi kalbi saidi bayan haka sai ya sauki game da riko na karen harauta wa fi kalbil ghanami da kuma kare na kiwon ƙananan dabbobi wa kala kuma yace idza walagal kalbu fil ina'i idan kare lallagi a cikin abun sha a cikin ƙwarya fagsiluhu sab'a mirarin wanke sa sau bakwai wasamina tu'affiruhu biturabi ta takwas kuma ku dauraye ta da ƙasa an gane ko qala abu daud abu daud yace wa haka da qala ibn mughaffal haka ibn mughaffal ya faɗi wannan hadisin shi ma hadisin ya inganta kunga shi wannan wanki nawa ya kawo takwas na takwas kin ne za a sa ƙasa to ya ya za a yi hada wannan hadisan guda biyu an gane da kyau ko malamai suna cewa yanda za a hada wannan hadisan shine wanki bakwai da ruwa zalla an gane da kyau ko sai a sa ƙasa na takwas a ɗauraye da ruwa sai yi wanki takwas na bakon aka sa ruwa aka sa ƙasa takwas sai ya kasance ɗaurewa ne ko kuma a yi wanki bakwai amma wanki na farko sai a sanya ƙasa an gane ko kenan sai aka bar shi min babin tahir in mutum na so ya yi wanki takwas in mutum na su yi wanki nawa ya yi wanki bakwai wannan jam'ar lil'adilla domin aljam'u aula minar tarji wannan shi ne kenan kenan abinda dai wannan hadisi yake nunawa ruwan da kare ya sha suna arwalla a ba ba su arwalla ko domin miyan kare na jasa ne to matsala shi ne mutum ne ya zo yin arwalla sai ya isko kare yana shan ruwan da zai arwala da su kuma babu wasu ruwa in ba wannan ruwa ba kuma ga lokacin sallah yayi ya zai wanda ya sani ya daga hannu ya zai aha to an yi shiru ha na'am ga ruwa kuma ai taimama najasa gare su aha masha Allah kuna da fikihu wannan shine kira kina wannan ruwan ba za a rola da su ba domin wannan ruwan su ake cewa wujudihi ka adamihi an gane ko wujudihi ka adamihi da akwai su da babu su duk uwa su ɗai an gane da kyau ku wannan shi ne kenan da akwai su da babu su duk uwa su ɗai don saboda ba za su yi amfani ba kenan a lokacin taimama za a yi allah ya ce fa'in lam ta jido ma'an fatayammamu ku samu ruwa ba domin wannan ruwan ba ruwan alwallah ba ne jayi ma'ana ce babu su'uril hirrati babu mai bayani game da sauran musa musta ta sha ruwa ta raga yani ruwan za su kasance maliki haddasana abdullahi bin maslamat al-ka'nabi an malikin an ishaqa bin abdullahi bin abi talha an humaidata binti ubaidin bin rifa'a عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة تاكسا ما تاتي أبو قتادة أن أبا قتادة دخل abu katada ya shiga fasaka bat lahu wadu'an sai ta zuba masa ruwa na arwalla in aka sa damma shine da dukan wudu in aka sa fata sai zaman to wadu alma'u alladhi yatawaddau bi sai ta zuba masa ruwan arwalla faja'at hirratun sai wata musa ta zo fasharibat minhu sai ta sha wannan ruwan fa asgha laha al-ina'a kenan musa ta zo tana so ta sha wannan ruwan fa'asghalaha al'ina'a sai ya karkata mata wannan ruwan ya karkata mata wannan ƙwaryar da ruwa suke ciki hatta sharibat hasira ta sha qalat kabashatu sai kabasha ta ce fara'ani anzuru ilaihi sai yaga ina kallonsa ma'ana yaga ina mishi kallon hadarin kashi ko kamar ina ina ganin abin da ya bai dace ba faqala sai ce ata'jabina yabnata yabnata akhi mamaki kike yi yakiyar uwata فقلت نعم نتي إيه فقال يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين اللي من ذا الله يتي إنها ليست بنجس للي إتبا نجسا بتي إنها من الطوافين عليكم والطوافات أنا رجتكين dabbobin da suke kewayawa a cikinku ma'ana in aka ce muku in aka ce su najasa ne to za ku sha wahala a wajen kula da kayanku don musta ko ina ba ma ruwa ba ko bakin mutum sai ta zo ta lasa balantana ruwa to in aka ce a tsananta a kanta za a sha wahala shi kuma yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to sai aka dauke najasar najasar musa in ba shi ba asali musa najasa ce shi yasa ai kun ga ana cin musa a ba a cin musa ana ci eh to ai ci ci na ci na halacci ko kuma ci na al'ada ko ci na addini yauwa mu in a addini muka ce kenan baya halatta a ci musa mazuru na san ana ci ni ban taba ci ba amma na zamna da masu ci da masu farautar mazuru ma na zamna jai mazuru musa duka baya ko da yake a kasar hausa musa dama ba a cinta mazuru ne ake ci jai hada musa ko to ni sanin mazuru namiji ne aiko a'a ni sani na musa ita ce mace ko mazuru namiji to mu a wajenmu namiji suke ci ba sa cin mace eh mu a wajenmu ba sa cin mace namiji suke ci eh namiji shi girma yake masha Allah kaman kaman dan bijimin eh wasu arawa ko ko ko wasu zabar ma ko jayyid masha Allah to a takaice dai musa musa baya halatta cinta domin tana daga cikin dinabin minas siba ya zo a cikin muwatta sharhin muwatta na na na imam ibn usaymin yace a lokacin musa yace a lokacin a kasar hijaz musa yadda kasan zaki na horauta haka musa take horauta haka musa take horautar me ake cewa kaji da sauran abubuwa kuma kaji ma irin manyan nan ya ce to daga baya ne Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa al'amarin Musa amma ya ce da in an ga Musa a wajen su kamar an ga irin zaki ko kura wannan ya kawo shi ne don ya nuna haramcin cin ta don saboda tana daga cikin zinabin minas siba maza Allah yake cewa kullu zinabin minas siba'i fa haramun duk abin da yake da zaga ɗabi'ar shi ta horauta ce sai ya kamo nama sannan ya ci to baya halatta cinsa wannan shi ne kenan مالك حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد العزيز عن داوود بن صالح بن دينار التماري عن أمه أن مولاتها أرسلتها مولرتا ورجيشيرتا تا تورتا بهريسة harisa sunan wani nau'in abinci ne da laraba suke yi kenan ta tura ta da wani abinci da harisa zuwa ga aisha fawajattuha tusalli sai na samu aisha tana sallah fa asharat ilayya sai aisha ta min nuni an da'iha aje abincin nan faja'at hirratun fa akalat minha sai wata musta ta zo ta ci wannan abincin falamman sarafat lokacin da aisha ta kare sallah akalat min haithu akalatil hirra sai ta fara ci ma inda musta ta fara ci fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce innaha laysat binajasin ita ba najasa bace innama hiya min at-tawafin alaikum tana daga cikin ne masu kewayawa akan ku ma'ana a cikin ku wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha kuma hakika na ga manzo Allah yana arwala da sauran ruwan da Musa ta sha wannan Aisha ta fara cin inda Musa ta ci ne dan saboda ta karantar da su a aikace an gane ko at-ta'limu bil fi'li ablagu lil muta'allimi min at-ta'limi bil qawl باب الوضوء بفضل وضوء بفضل وضوء المرأة باب مبياني أكن halaccin yin arwalla da sauran ruwan da mace ta yi arwalla da su حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن, عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسا إنا وانكاني دم أيكين الله من إناء واحد دقا قريا قدا معنى أبون, أبون أرولا قدا أبون وانكا قدا wa nahnu junubani alhali mu dukan mu biyu muna da janaba an ce arwalla kuma an ka wanka ko dan me yasa dan saboda wanka a cikin sa akwai ne a cikin sa akwai arwalla malaki haddathana abdullahi bin muhammadin an-nufaili haddathana waqi'un an usama ibn zaid an ibni an ibni kharrabuz an ummi subayyah al-juhayniyah qad ikhtalafat قالت تتي اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد حنا يمو سن سابا ما جونا an gane ko hannuna da hannun manzo Allah sun saba ma juna a wajen arwalla a cikin ƙwarya guda ma'ana ta zo ta yi arwalla da ruwa sai manzo Allah shi ma ya zo ya arwalla shi ne ma'ana ikhtalafa ta yi kinan ni ma na sa hannuna shi ma ya me ya sa hannu shi ne sai nuna sauran arwalla ana arwalla da shi ko da ko na mace ne ko abin da ya kama da haka حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن, عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء مزاجي دما تايسون كسنتي يتوضؤون سنة أرولا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن من زن الله قال محدد مسدد مسدد يتي من الإناء الواحد daga ƙwarya guda ma'ana abun arwalla guda jami'an gaba ɗayansu ma'ana abun arwalla guda mata su zo su yi maza su ma su zo su yi da misali su a lokacinsu akwai wuraren da masallaci in ka zo akwai su 'yan ramu da aka yi ramun ruwa ake zubawa in aka zo wanga ya zo ya arwalla cikin ramen wanga ya zo ya arwalla cikin ramen shine abin da ake nufi jayid mala yace haddasana musaddadun wannan musaddad kin yana birge ne buku da aka yi da muna yawan ambata shi ba yana ɗaya daga cikin malaman malaman Imam Abu Dawud musaddad kuma suna ne mai kyau a ma'ana kuma da tarihi babban malami daga cikin manyan malaman hadisi kenan wani ya kashe ma wannan sunan riba me yayi ma'ana ya kashe mishi riba ya alƙawalin ya samu ɗari ya sami shi musaddad an gane ko musaddad daga at-tasdid ne wanda aka kimtsa kimtsatse shine musaddad an gane ko saddidu wa qaribu manzo Allah na ce masahabai wurin daidaita sahu saddidu wa qaribu ku daidaita kinan musaddad daidaitacce an gane ko wannan shine suna ne mai kyau bar ma a rubuta shi wata ran kun ga ina rubuta ina a shi nan ma na rubuta shi sosai na rubuta shi da jimawa eh sosai yana daga cikin maluma abu dawud musaddad na suna ne mai kyau sosai ni ma na ka sami shiri ba mai yiwa in mace ta uku ta zo ko ta hudu in ta samu dan harko in sa mata jayid malam ya ce ina ne ma muke aha حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance muna arwalla mu da mata a zamanin manzon Allah min ina'in wahidin daga abun arwalla guda nudili fihi aidina muna sa hannayenmu muna zura hannayenmu a ciki ana a cikin abun arwallan muna zura hannayenmu muna yi kina wannan yana akwai akwai wata sunna ita ma da ya kamata mu tabbaka shine yin arwalla tare da matayenmu kamar yadda ake wanka ko mala yace babun nahyi an zalika babin bayani akan hanin da aka yi game da wancan abdamiru ya'udu ila al-ghusli wal wudu hanin da aka yi game da mutum yayi arwalla ko wanka da sauran ruwan mace an gane ko jayyid kenan malam kamar nan zai kawo dalilin masu cewa in mace ta yi arwalla ko ta yi wanka da ruwa baya halatta namiji ya zo ya yi da su akwai masu wannan ra'ayi a cikin malamai dalilin su ne zai kawo amma za mu ji dalilin nasu yana zamantowa dalili tabbas حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله هاء وحدثنا مسدد كنجي شكو حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين نا هدو دواني متون ديا أبو كنتي منزن الله arba'a sinina shekara shekara hudu kama sahibahu abu huraira kama inda abu huraira ya abokance sa tunda shi ma abu huraira ya musulunta hijira ta tana da shekara nawa shidda shi ma shekara hudu ne tare da manzon Allah qala yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi hani an taghtasila almar'atu bi fadli ar-rajuli akan mace ta yi wanka da sauran namiji aw yaghtasila ar-rajul bi fadli al-mar'a ko mace ko namiji yayi wanka da sauran ruwan mace za da musaddad musaddad ya kara wal yaghtarifa jami'an sai dai su kamfato gaba ɗayan su ma'ana su yi tare wanga ya debo wanga ya debo kun ji dalilin su na farko حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود يعني الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة مزا الله يا هنا نمشي يي أرولا da sauran ruwan mace kuma wannan hadisan dukkanin su menene sahihai ne kuma zahirin abin da suke nunawa hani to kuma ga hadisan da suka zo suka nuna halacci manzon Allah ma yayi a aikace kuma nan magana ma ce yayi sai mu yi aiki da waccan ka'ida idan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an shay'in وخالفه بفعله فيكون الفعل المخالف صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة هكذا هذا حديثا manzo Allah yace kada namiji yi wanka da sauran mace haka ita ma mace sai aka rawaito a hadisi gashi tabbat yayi haka nan sai ya nuna ba hani bane na haramci hani ne na me na karhanci an gane da kyau ko ma'ana makruhi ne kai wanka da sauran ruwan wani amma in dai har an samu ga sabi to abin da yake kai da su amma in babu ko da ma akwai kai babu laihin komi amma da sabin ka samu da yahi shine abin da ake ne ba an gane da kyau ba jayyid kenan kai da sabi shi yahi da kai da sauran wani shine haka za a hada hadisan babul wudu'i bima'il bahri babi mai bayani akan arwalla da ruwan rijiya ruwan teku shine albahar حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن, بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق ينا بين وانين سعيد كنن يتي daga cikin آل ابن الأزرق ne أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار ينا daga cikin بنو عبد الدار أخبره يا باشي لاباري أنه سمع أبا هريرة akan cewa ya ji abu huraira ya kula yana cewa sa'ala rajulunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzon Allah faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna narkabul bahra mu muna hawan teku wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i kuma muna ɗauka tare da mu ruwa kaɗan fa'in tawadda'ana bihi atishna idan muka ce mu yi arwalla da wa'annan ruwan da muka ɗiba muka tai da su to za mu yi kishirwa za mu rasa na sha afa natawadda'u bima'il bahri to shin za mu iya mu yi arwalla da ruwan teku faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu shi teku ruwansa tsarkakakku ne alhillu mai tatuhu mushinsa shi ma halattacce ne kunga sai manzo Allah ya ƙara masa wata fa'ida an gane da kyau ko shi akan ruwa ya tambaya ya halatta ya arwalla da su manzo Allah ce a tsarkakakki ne ruwan ba ma arwalla ba duk abin da ya shahi tsarki ana yi da su bayan wannan kuma mushin su halal ne to mushin su malamai sun yi sabani mafi yawan malamai sun teku kowanne irin mushi duk dabbar da dai tana rayuwa a cikin teku in ta mutu an gane da kyau ko a cikin tekun ko a wajen tekun ma an gane ko mana bayan an tsamo ta sai ta mutu ya halatta a cita malaman hanafiya su ne suka taya suka ce wannan ya shahi kihi ne kawai an gane da kyau ko ya shahi kihi ne kawai magana mafi inganci duk dabbar da take rayuwa a cikin teku mushanta halal ne wanda malamai suka yi sabani mai girma akai shine kada an gane ko kun san da me yasa suka yi sabani shine shi ruwa biyu ne yana iya rayuwa a cikin ruwa tsawon lokaci kuma yana iya yana iya rayuwa a wajen ruwa tsawon lokaci to shi yasa suka yi sabani a ciki to sai suka raba in ya mutu a waje to ya zan mushe ba za a ci shi ba amma in ya mutu a ruwa yanzu dan ruwa ne kenan shi kenan za a ci sa amma su kuma sauran matukar sai a ruwa suke rayuwa to ko da bayan an kamo su suka mutu a waje ana iya cin su wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace babul wudu'i bin nabidhi babi mai bayani game da arwalla da annabidhi annabi yana da fassara guda biyu akwai fassara amma akwai fassara khassa annabi a fassara amma shine dukkanin abin da ake yi na lemu kullu ma yu'sar an gane ko kama ake asir na lemu ne ji na lemu ji na inabi ji na dabino ji na menene duk abin da dai za a matsewa na 'ya'yan itace ayi abun sha da shi ana ce mishi nabi an gane ko to fassara khassa shine annabi ina nuhin giya giya ma ana ce mata annabi to amma wannan ya shahi amun ne duk abinda aka tatse ana ce mishi nabi kenan har ya halatta misali mutum ya arwala da bisaf an gane ko shine abinda ko kuma me yake da suna ji na na lemu ko oriba misali a ita ma ji ce ko da abin da ya kama da haka ko maltina da ana yi da wasu sun nuna isa ce kai ka zo cikin sahu yana zuro kawa kana jayewa sai ce kai ni da na yi arwala da yawur don isa har za ka nuna mini ba za ka so in guso da kafata ba to da allah wanda ya arwala da yawur da wanda ya arwala da ruwa waye ya tsabta a hankalce ma to amma misali wai misali ne shi zai iya cewa haka nan dan ya nuna ai shi ya isa wanda ya arwala da yawur kenan ya isa ko wallahi shine kenan mali yace haddathana hannadun wa sulaiman ibn daud al-ataki qala yace ga wani sunanan shi ma mai kyau hannad haddathana qala suka ce haddathana sharikun haddathana sharikun عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن manzo Allah ya ce masa a daren aljannu lailatul jin shine daren da manzo Allah ya je wajen wa'azi da aljannu a lokacin makka yana makka an gane da kyau ko wurin ma har aka yi masallaci a wurin yanzu haka in ka je a saudiya a makka akwai masallaci da ake cewa masjidul jin an yi masallaci a wurin masallacin yana tarihi sosai kenan daren da manzo Allah ya hadu da aljannu yace ma fi idawatika menene ke a cikin wannan butar taka idawa ina unsaghin min jild wata yar buta ce ko wata yar salka ce ta fata qala nabizun ce ya manzo Allah nabiz ne ma'ana ju ju ne na inabi qala yace tamratun tayyiba a ji ne na na dabino qala sai yace tamratun tayyiba wa ma'un tahurun sai manzo Allah yace masa ai dabino tsarkakakke ne su ma ruwa tsarkakakke ne tunda dole in za a yi ju sai an sa ruwa a ciki ko to shine kenan kenan nan yana nuhin nabi shi na na dabino qala abu daud abu daud yace wa qala sulaiman ibn daud an abi zaid aw zaid qala aw zaid kaza qala sharikun yace haka sharik yace wa lam yazkur hannadun lailatal jin sai da shi hannad bai ambata daren aljannu ba kun ga wannan hadisin da ya inganta kenan da dalili ne akan halaccin yin arwala da shi ko wannan shine kenan kenan dai ميكر سنة حديث بإنجلتبا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن آمر أن القمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وآيك سنتي تاردكو تارد منظى الله أدرن منظى الله يحدد الجنة فقال سيتي ما كان معه منا أحد باب وندي كسنتي تارد شيء أتكمو wannan hadisin kuga dan ya karyata menene dan ya karyata menene wancan hadisin tunda shi wancan hadisin ya nuna tare da shi aka ji to shine kenan kina hada wannan dan ya kara zaifantar da wancan hadisin ne mai nuna cewa ana arwala da da shi حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن آه kariha a fassara shi ake cewa kariha a an kyamaci yauwa amma kun ga wannan kalimar ta kariha tana daga cikin kalimomin da da yawa daga cikin yadda malamanmu suke cewa tana daga cikin kalimomin da da yawa daga cikin muta'alimun masu ce kansu malumai ta ruɗe su suka yi ta ba da fatawoyi akan halaccin wasu abubuwa don suna jin magabata suna cewa kariha alhali lafazi na kariha a lokacin magabata in suka ce kariha suna nuhin haramun an gane ko wannan shine kenan shine suke cewa lafzu lafzu kariha awsa'u inda awsa'u inda salafi min al me yake da suna min al quda min al me yake da suna min al khalaf ma'ana lafazi na kariha a lokacin magabata yana da fadi hiye da lokacin lokacin mutaakhirun ma'ana a yanzu ya kace kariha a larabcin zamani ana nuhin kyama amma su a lokacin su suka ce kariha yana dukan ma'anan haramci an gaye da kyau ko yana yake cewa daga ata ata wanda yana ɗaya daga cikin tabi'ai kariha alwudu bil labani ya haramta an gane ko shine ma'anan kariha kenan kaka ce ya kyamaci in kace ya kyamaci kenan ya halatta ayi kenan ya haramta yin arwalla bin labani da, da madara kun gani siyakin ma zai nuna mana kariha anan ba menene ba a ba, ba karaha ba ta tanzi ana nuhin karaha ta tahrim kenan ya haramta yin arwalla da madara wan nabi da kuma ju wa qala yace inna tayammuma a'jabu ilayya minhu an gane hatta ma kalima ta al'ujub a wajensu a'jabu ba birgewa ba ne tana nuhin shi yahi ko shi ne ake yi an gane ko kina aula ya ce lallai taimama ita ta hi a wajena da mutum ya yi arwalla da madara ko kuma ji abinda yake nihi da a ce ba ka da ruwan arwalla sai ji da madara to ya ce ka yi taimama shi ne dacewa da ka ce ka yi arwalla da waɗannan abubuwan a takaice da wannan sarihi ne akan haramcin yin arwalla da madara da shi حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال إتي سألت أبا العالية لا تنبي أبو العالية الرجل أصابته جنابة جمد ونمتن جنابة تكاماسا وليس عنده ماء كما بايد رواه وعنده نبيذ سيدي أكوي جي تاردشي أيغتسل به شنزي وانكن دجي wannan shin ko akwai yawa gare shi wanda za a yi wanka da shi kala la ya ce a'a an gane ko wannan shi ne kenan abul aliya shi ma yana ɗaya daga cikin manyan-manyan tabi'ai asalin sunansa shi ne ruwaifi ko rufayya shine sunan shi na asali mala yace babun ayusalli ar-rajulu wa huwa haqinun mutun zai iya arwala alhali yana haqin me haqin shine kaman yana jin hutsari ko kashi shine haqin mutun zai iya yi sallah alhali habisun baulahu aw gha'itahu alhali ya tare ya matse hutsari ko kuma kashi حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا يا هتا دومين زوا أيكن حجي أو معتمرا كو زوا أمرا ومعه الناس تارد شيء أكو متاني وهو يأمهم ينا مسلمانتي فلما كان ذات يوم وترانا أقام الصلاة يا تايد سلة كو ياسا أن تايد سلة صلاة الصبح سلة أصبا ثم قال سننسيتي ليتقدم أحدكم ɗayanku ya gabato mana ɗayanku ya zo ya mikir suna ya ja sallah wa zahaba ila al-khala'i sai ya tahi zuwa ban daki yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu domin ni na shi manzon Allah yana cewa idza arada ahadukum an yadhhaba al-khala'a idan ɗayanku ya so ya je ban daki wa qamatis salatu kuma an tayar da sallah falyabda bil khala'i to ya fara zuwa ban ɗakin ya zube abin da ke cikinsa sannan sai ya yi sallar qala abu daud abu daud yace wa rawa wahaibun wahayb ibn khalid wahayb ya rawaito wannan hadisin wa shu'aib bin ishaq wa abu damra sun rawaito hadal hadis amma su kuma an hisham ibn urwa daga Hisham an abihi an rajulin daga wani mutum haddathahu an Abdullah bin Arkam wal aktharu alladhina rawahu an Hisham qalu kama qala Zuhair mafi yawan wanda suka rawaito daga Hisham sun ce kamar yanda Zuhair ya ce a wannan hadisin masa an gane wannan hadisin ba ɗaya daga cikin magabata ne zai ja an tada sallah shine limami sai ya ce wani ya zo ya ja sallah sai ya tafi ban daki alhali arwallar ba ta kare ba amma yana jin kashi ne ko hutsari tsakaninsu sai da ya tafi yayo sannan ya zo ya ci gaba da sallah ya bi sallah ya bi wani sallah don ya karantar da mu daga baya ma sai ya ce musu nashi manzon Allah yana cewa idan ɗayan ku ya zo aka tayar da sallah ya so ya sallah yana jin kashi to ya fara da shi sannan sai ya je ya sallah an gane da kyau ko wannan shine kenan قال يتي حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي خزرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا sannan sun yi ittifaki ma'ana dukkansu sun yi ittifaki a rawaito wannan hadisin akhul qasim bin muhammadin قال يتي كنا عند عائشة من كسنتي أوجا عائشة فجيء بطعامها سي أكزو متى سي أكزو متى دا أبنتنتا فقام القاسم يصلي سي قاسم يتاشي ينا سلا فقالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله يناتيوا لا يصلى بحضرة الطعام باء سلا إن أبنتي يازو ولا هو يدافئه الأخبثاني ko kuma ƙazanta biyu tana tunkuɗar mutum an gane ko don me yasa aka hana yin sallah alhari ga abinci ya zo ko kana jin kashi an gane ko don saboda yunwa tana hana mutum natsuwa musamman inda ga abinci wasu ake cewa yunwa ba a maki lahaula lahaula tana maganin yunwa sai dai abinci ko yanan ga abinci ya zo kana jin yunwa ka ce a kai bari in ji in yi lahauna kawai in fara sallah zan samu natsuwa a ita ho sai an ci kenan dan saboda natsuwa ne aka hana wannan to za mu gani a ƙarshe kowanne lokaci ne ko akwai lokacin da ake gabatar da sallah akan abinci حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن abubuwa guda uku baya halatta ga kowa ya yi su la ya ummu rajulun qauman fa yakhussu nafsahu du'a. kada wani mutum ya ja wasu sallah yana musu limanci amma ya keɓance kan shi da addu'a banda su Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a su kuma suna cewa amin kuma kai kai kai ne ke roƙon makanka me ya kamata ka ce Allahumma inna nas'aluka kenan wani mutum kada wani mutum ya ja muta ya ja mutane sallah sai ya kebance kanshi da addu'a ban da su fa in fa'ala idan yayi haka faqad khanahum ya yaudare su wala yanzuru fi qa'ri baitin kuma kada mutum ya rika leƙon tsakiyar gidan mutane qabla an yasta'dina kamin ya nemi izini fa in fa'ala idan yayi haka ma'ana ya leki gidan mutane ba tare da ya nemi izini ba faqad dakhala to haƙiƙa ya shiga ma'ana yana da zunubin wanda ya shiga ba tare da izinin masu gida ba ma'ana kaliki gidan mutane to kamar ka shiga gidan ne kana da laifi wala yusalli wa huwa haqinun kuma kada mutum ya salla alhali yana jin kashi ko hutsari ya matse su hatta ya takhaffaf har sai ya sausauta ma'ana har sai ya zai ya zubda wannan abubuwan sai dai hadisin bai inganta ba alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin bai inganta ba amma ma'anan shi معناه انغنتتا حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا احمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر بايا هلتا ga wani mutum da ya imani da Allah da ranan karshe an yusalli wa huwa haqinun yayi sallah alhali yana matse da kashi ko hutsari hatta ya takhaffaf har sai ya sausauta ma'ana har sai ya watso su thumma saqa nahwahu sannan sai ya kwararo kwatankwacin wannan hadisin ala hadha lafzi a wannan lafazin qala yace wala yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta kuma ga wani mutum da ya imani da Allah da ranan karshe an ya umma qauman ya yi ma wasu mutane limanci illa bi iznihim sai da izinin su abin da ake nuhi shine kamar ka zo ka isko mutane a gidansu ko a masallacinsu kawai ka shige gaba ka ce za ka ba da sallah baya halatta wannan sai da izininsu wannan shine kenan wala ya tasa nafsahu bi da'watin dunahum kuma kada ya keɓance kanshi da wata addu'a bayansu fa in fa'ala faqad khanahum idan yi haka ya yaudare su qala abu dawud abu dawud ce hadha min sunani ahli sham wannan yana daga cikin hadisan mutanen sham lam yashrakhum fiha ahadun wanda babu wanda ya rawaito wannan hadisin in ba su ba sahihun hadisi ne sahihi illa jumlati da'wa sai dai jumla ta addu'a ma'ana wannan jumla ta cewa duk wanda yayi sallah ga mutane keɓance kanshi da addu'a ba tare da ya hada da su ba ya yaudare su wannan maganar ita bata inganta ba an gane ko maganar ita bata inganta ba in kai sallah kana iya kai makanka addu'a in kai makanka an gane da kyau ko daga bayan kana so kai ma wasu amma da za ka yi ma wasu kama mance da kanka da wannan ma sai yayi alkhairi da kai ma kanka ka kima wasu don manzo Allah ya ce duk wanda ya roƙan ma wani wani abu ba tare da ya sani ba an gane da kyau ko a cikin kiyamun laili ka tashi da dare kana addu'a ya Allah madaukakin sarki ka biya ma mala abdul malik bukatarsa to sai Allah ya fara biya maka sannan ya biya mini amma an gane da kyau ko amma kana limanci kace Allah Allah Allah ka bani mota an gane da kyau ko to mai yiwa tun da ka kiro kan ma wancan sai Allah ya ba su su kai ya hana maka ma wannan shine kenan addu'a ba a san keta a cikin addu'a ba a san keta a cikin addu'a shi yasa manzo Allah ya kwadaitar da mu yi ma mutane addu'a sai ka gani Allah ya biya maka kamin me kamin kamin su ya biya musu babu ma yujzi'u min al-mali fil wudu'i a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa in mutum na jin hutsari ko kashi to kada ya hutsari kada ya je ya sallah ya je har ya me yake da suna ya zubda su sannan domin za su hana ma mutum khushu'i shi kuma ka'ida ce malamai suke cewa الخشوع من آكد أركان الصلاة الخشوع من آكد أركان الصلاة khushu'i shine mafi girma daga cikin rukunan sallah babu ma yujzi'u min al-mali fil wudu'i babu mai bayani akan min al-ma'i ma yujzi'u min al-ma'i fil wudu'i mai bayanin abun da ruwan da suke isa a wajen arwalla an gayi da kyau ko na tsammani lokacin nan ya lokacin nan ya tahi ko mu ida hadisin da sauri jayyid mu ida babin da sauri ruwan da suke isa ay arwala da su haddathana muhammad ibn kathir haddathana hammam an qatada an safiya binti shayba an aisha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bis-sa'i manzo Allah ya kasance yana wanka da sa'i sa'i shine muddu uku wa yatawaddau bil muddi yana arwala kuma da muddu da mudu قال أبو داود أبو داود رواه أبان عن قتادة أبان يا رويت سد قتادة قال سمعت صفية اتناج صفية حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاء ينا وانكا دسائي za a iya kwatanta sa'i da buta wannan babba an gane ko? wa ya tawadda'u bil muddi kuma yana arwala da muddi mudu حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت أباد بن تميم عن جده عن جدته يا رويت دكاكرسة وهي أم عمارة إذا أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ manzo Allah yayi arwalla fa utiya bi ina'in sai aka zo masa da wata ƙwarya fihi ma'un qadaru sulusayil muddi wadda a cikin ƙwaryar akwai ruwa wanda suka suke kwatancin biyu cikin uku na mudi na muddu biyu cikin uku na muddu sai ya arwalla da su wannan hadisi na nuna dai manzo Allah yana karanta ruwa sosai a wajen arwalla حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء وظل لا يكسنتي ينا أرولا دقرية يسع رطلين ودونا قرية تنا دوكا رطل ودابي رطل وني نوع أبن كيلغوني باليتر غوندا كوكا سني أنا أنغاني كو ينا أرولا دا adadin ratul guda biyu wa yaktasilu bisa'i yana yin wanka da sa'i hadisin bai inganta ba qala abu daud rawahu yahya bin adam an sharikin qala an ibn jabr bin atikin qala wa rawahu sufyanu an abdullah bin isa haddathani jabr ibn abdullah qala abu daud wa rawahu shu'ba shu'ba ya rawaito sa qala yace haddathani abdullah bin abdullah bin jabr sami'tu anasan yace naji anas illa annahu qala sai dai shi ya ce a cikin hadisin nasa ya tawadda'u bi makokin makok shine muddi a mudu in ji hausawa kina yana arwala da adadin ruwa na muddu guda walam yazkuru ratlaini sai dai shi bai ambaci ratl ba قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول الصاء خمسة أرطال سائي قدا شيكي rikil guda biyar wa huwa sa'u ibni abi dhi'ibin shi kuma shine sa'i na ibnu abi dhi'ib wa huwa sa'un nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine sa'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takaice wannan hadisin ya nuna sunnar manzon Allah shine karanta ruwa a wajen yin arwalla bata ruwa a wajen yin arwalla yana daga cikin israf me al-israf shine sarfu shay'i fi ma yanbaghi za'idan shine kayi abu a inda ya dace amma da wuce gona da iri ya zo a hadisi wanda yake hadisin bai inganta ba amma ana kawo shi don ba mutane tsoro don a bigi gawa don mai rai ya ji tsoro ko a tamna tsakkowa don aya ta ji tsoro to sai a ce wanda yake zub da ruwa da yawa wajen arwalla to ruwan nan za a tattara mishi su a maida mishi shi katon maciji cikin kabari ya ta saran shi ina muku wannan magana ne wanda ni an bani tsoro da wannan hadisin lokacin a gida bakin kofar tsoho mu muke arwalla inda to wurin arwalla duk sai mu bata kofa to yanzu da a ba mu tsoro sai aka zo aka tattara motaran duk wanda yake arwalla yana bata ruwa da yawa za a maida mishi ruwan nan katon maciji cikin kabiri ya ta sare shi an gane ko ta turan da muka bar bata ruwa wajen arwalla kuma asali wannan hadisi ne sai dai hadisin bai inganta ba an gane ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam nan zamu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah